الحمد لله وات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمد عبد الله ورسوله صلوات الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه الطاهرات وسلم تسليما كثيرا أما بعد جماعة مسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna gode ma Allah ta'ala mai kowa mai komi mai iko a bisa dukkan komi Allah da ya sake ba mu damar ci gaba da karatunmu a wannan masallaci mai tarin albarka masallacin sabilul huda a nan unguwar gawan katare a damagaram muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala abinda za mu faɗi Allah ta albarka a cikin shi idan ba manta ba muna cikin suratu yunus akan aya ta 99 a yau muna goma sha ɗaya da watan ramadan shekara ta dubu da ɗari hudu da talatin da bakwai hijira annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da nawa sha shida da watan juwan wanda yake shekara ta dubu biyu da goma sha shida miladiya muna roƙo allah abinda za mu faɗi allah ta albarka a ciki ni allah ya ce
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين
Allah subhanahu wa ta'ala bayan ya mana bayani irin yadda aka yi gwagwarmaya tare da annabi nuhu kuma ya mun bayani irin yadda aka yi gwagwarmaya tare da annabi musa har aka halakar da fir'auna kuma ya mana bayani takaitacce akan annabi yunusa inda har allah yake cewa da ma wata alkarya za ta nemi za ta da yi imani daga ƙarshe imaninta ya amfane ta kamar mutanen annabi yunusa lokacin da suka ga alamu na azaba ya zo musu sai suka koma suka yi imani suka jaddada in suka koma ga Allah subhanahu wa ta'ala sai Allah ya tseratar da su da azaba daga azaba ta walakanci suka koma suka bi Allah biyayya ta gaske annabi Yunus ya komo Allah ya aiko shi zuwa gurin mi'ata alfin aw yazidun mutum kusan dubu ɗari ko mafi yawa haka ya koma ya yi kiransu gaba ɗaya al'ummar shi sun yi imani sun koma ga Allah subhanahu wa ta'ala daga nan sai Allah subhanahu wa ta'ala yake ce mana walau sha'a rabbuka ya kai Muhammad ai da ubangijinka ya so la'amana man fil ardi kulluhum jami'a da waɗanda suke bisa diddigen ƙasa bisa duniyan nan ai da sun yi imani gaba ɗayansu da Allah ya so da kowa ya zama mumuni to nan gurin wace irin mashi'a ce kun san akwai almashi'a alkadariya alkauniya kuma akwai almashi'a alkadariya asha'iyya iri biyu ce mashi'a din wacce ce ake bayani a nan sha'akin wannan da ubangiji ya so ga dukkan mutane kowa da an ayi da ya bi musulunci kamar yadda annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama ya ce kullum mauludun yuladu alal fitra duk abin da za a aiho mutane za a aiho shi ne akan kalma ta la ilaha illallah muhammadu rasulullah ta akan addinin musulunci akan wannan malaman hadisi suka ce da za a bar mutum da aka aiho shi ba a koya mai ba komi bai ga komi ba a gurin kowa da zai tashi akan biyayya Allah akan tauhidin Allah subhanahu wa ta'ala da ba a koya bai gaba komi a gurin kowa ba a koya mai ba komi an kare kowa ya koya mai komi zai tashi akan tauhidin Allah subhanahu wataala domin shine alkawalin da ya a cikin cikin koshi ya zo ma ya zo duniya tare da shi to mashi'a iri biyu akwai almashi'a alkadariya alkauniya da akwai almashi'a alkadariya ash-shar'iyya mashi'a alkadariya alkauniya ita ce ake zance a nan gurin da ubangijinka ya so da ya sa kowa a duniya ya zamanto musulmi ne to bai so ba a ganin damar shi ta mashi'a alƙadariya alƙauniya ta mashi'a ta ƙaddara ta kaun sai ya sa wannan su zama mumune wannan su zama kafirai shi ya ga dama haka nan saboda Allah ya ce ma annabin shi a gaba mi afa anta tukrihun nas hatta yakunu mu'minin yanzu kai ka dinga tilasta ma mutane har sai sun zamanto mumune kana tilasta musu akan wannan ai da ubangijinka ya so da ya sanya su gaba ɗaya sun zama mumuna amma akan mashi'a ganin damar shi ta ƙaddara ta kaun sai ya yi lalle lalle duniya sai an samu wasu sune mumunai sai an samu wasu sune kafurai wannan ganin damar Allah ce kamar yadda ya ga dama na kaun ya halicci wasu kwarare ne ya halicci wasu baƙaƙe ne ya halicci wasu jajaye ne ya halicci wasu kuma mi masara mutum iri nawa ne iri hudu ne ko akwai bakin mutum akwai bakin mutum akwai ko akwai bakin mutum akwai jan mutum da ka gan shi ja ne ja ne kuma akwai farin mutum wanda fari ne tas kuma akwai masara to wannan mashi'a ce alkadariya alkauniya Allah ya ga dama ya tsara duniyar shi haka nan ganin damar shi ce Allah kuma ganin damar shi ce yayi wasu maza yayi wasu mata ba tare da sun tambaya ba kai ka tambaya ka san lokacin da aka yi ka aka yi ka kawai namiji ne ke kin tambaya kin san lokacin da aka yi ki aka yi ki kawai mace to wannan ganin damar Allah ne yayi haka nan mashi'a alkadariya alkauniya to ta biyun don kan mutum ya fake akan wannan aya ya ce ai da Allah ya so da ya yi imani ko ya musulunta a'a mashi'a iri biyu ce wannan alkadariya alkauniya ce ta biyun ita ce almashi'a alkadariya a shar'iyya ta shari'a Allah ya baka zaɓi ita kuma a cikinta a cikinta Allah ya baka zabi ganin damar Allah a shara'ance almashi'a alkadariya a shar'iyya ganin damar shi ce a shar'ance yace mana mi fahadainahu nashdai muka shiryar da kai hanya biyu in ma ka bi hanyar Allah ka sha wahala a nan duniya kana ganin wahala ce kuma ka shiga aljanna Allah in ma ka bi hanyar shaidan ka more ka hole ka ji daɗinka kuma ka je Allah ya bamka ka cikin wuta wal iyazu billah kenan kai mutum kana da zabi akwai a cikin mashi'a wadda aka baka zabi wadda yanzu misali zan baka misali dan kankana idan aka kama mutum abinci guda biyu abinci guda mai daɗi abinci guda mara daɗi ya ɗanɗana kowanne ya ji sai aka ce to wanne zaka ci ina hannun shi zai je mai daɗin ko me yasa bai cin mara daɗin ya ce a kaddara ce kawai haka ne ya ci mara daɗin eh a abinda Allah ne ya zaba mini mara daɗin kenan kana da zafi shi da wani malami yake cewa da za a ce wani ya hau baini sai ka zo ka ɗauke kurangai sai ka ce mai tamko in ya ce ya zai yi tamko ya ce a kawai kaddara ko ka duro ko ka yanda ka ga dama ka tamko kenan zaɓin ka ne ko sai ka kiya sai ya kawo maka kuranga to dromon ka sai a kadara ce dole ne na sauko to kenan wannan cikin mu'amala ta duniya ka yarda kana da zaɓi kuma in an ce ma ka yi imani ka ce a Allah bai yarda ban yi imani to wannan shirme ne ba ya da hujja a ciki shi ake ce ma almashi'a alkadariya ashar'iyya ganin a shar'ance ganin damar Allah a shar'ance ya baka zaɓi idan ka bi shi zai sa ka aljanna idan ka mutunce ka kibin shi zai sa ka wuta wannan kuma ganin damar Allah ne na shari'a amma ganin damar Allah na kaun shi ya ga dama ya yi wasu musulmi ya yi wasu kahurai dole akwai kahurai akwai musulmi don ka fake da cewa ka zama so daga cikin wanda suke bin komi kaddara komi kaddara su zo su rabka mamari su ce ai kaddara ce dama haka Allah kai ma sai ka ka ce ai kaddara ce ni ma in rama ko ba haka nan bane kenan kana da zabi kana da zabi a cikin rayuwarka in ma ka zabi alkhairi in ma ka zabi sharri to shine almashi'a alqadariya ash-shar'iyya to wannan wanda muke bayani anan walau sha rabbukan wannan ai da ubangijinka ya so wata mashi'a ce mashi'a alkadariya alkauniya Allah ya sale da ubangijinka ya zo ya so la'amana man fil ardi jami'a da duk wanda suke bisa huskar kasa da ganin damar shi ya sanya kawai babu kahuri sai mumini a mashi'a a ganin damar shi ta kaun ta kaun shi ya ga dama kaun kasa latar da kasance haka nan wasu musulmi wasu kafirai ya halicci wasu bai bakake wasu jajaye ya halicci itace kuma hatta da cikin itace akwai aure a cikin itace ma akwai aure ku duba misalin dabino dabino sai macen ta dabino da namijin na dabino macen in ta yi iya sai an ɗauko wasu abubuwa daga cikin shi namijin wata ƙura ce yake yi ya mummurɗe sai an ɗauko an kakkaba a jikin matai gurin ɗiyan an ƙarme sai dabinon ya yi garɗi ya yi kyau subhanallah waye wannan shine Allah subhanahu wa ta'ala to duka wannan mashi'a ce alkadariya alkauniya ganin damar Allah ce yanda ya ga dama duniyar shi ta zamanto kuma kullu yawmin huwa fi sha'an ko da yaushe yana cikin wani sha'anin shi daban amma a mashi'a ta shari'a Allah ya baka zabi in ma ka bi shi ka shiga aljanna in ma ka butulce ya bamka ka cikin wuta afa anta tukrihun nas yanzu kai kana tilasta mutane hatta ya kunu muminin har sai sun zama to su mumine ne bar su an ba su zabi immal jannata imman na su bi Allah su shiga aljanna ko su kibi su shiga wuta sai kaka gaba
وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل, ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون umuman zancen yanda yake Allah ya ce wa ma kana li nafsin an tu'mina ai wata rai bata isa ba ta yi imani illa bi idnillah sai da izinin ubangiji wa ma kana li nafsin an tu'mina illa bi idnillah wa yaj'alu rijsa 'ala alladhina la ya'qilun kuma yana sanya kazanta shine cuta da masiba akan waɗanda ba su tunani su ba Allah wato idan ka ɗauki kanka lokacin da kake addu'a ga Allah subhanahu wata'ala ka bujurto mai da duk abubuwan da ya maka kuma ka bujurto mai da duk kasawarka ka mai da al'amarin cewa kai baka isa baka yi sai shi yanda yake so zuciyarka ta karaya ka yi kuka kukan zuci ka yi kuka har hawaye su zubo maka ba don riya ba ba don nuna ma wani ba kawai kana yin shi ne don shi Allah a lokacin da ka samu kanka a cikin wannan yanayi in ka roƙe shi wata bukatar ka mubasharatan sai Allah ya amsa ma da ka bujurto da duk wani na ƙasaka irin Allah yanda ya umarce ka kai kaza kai kaza ka kasa yi abinda aka hane ka kar kai kaza kar kai kaza kuma gashi kana yi kuma ka nuna ma Allah baka da wani tsimi baka da wata dubara baka da wani karhi sai daga mankatarin shi jalla wa ala irin wannan kare zuciye ita ce daga lokacin da ka same ta sai ka roki Allah abinda kake so sai Allah ya biya ma bukata ba sai ka je ba kana buge-buge kana kaza kana kaza kawo ayi kaza kawo ayi kaza Allah so yake kai ka tashi ka bauta ta mishi ya halicce ka dan ka bauta ta mishi bauta ta ƙarshe zuciya an halicce ta dan ta bauta ta ma Allah Allah so yake ya ji ta tana bauta ta mishi ka kaskantar da kanka zuwa ga Allah zuciyarka ta karaya ka tabbata da lalle lalle babu wanda ya isa maka wannan abin sai shi jalla wa ala a irin wannan yanayin ne da ka roki Allah sai ya biya ma bukatunka an gane ko sai Allah ya ce
قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون Allah subhanahu wa ta'ala ya ce kulin zuru annabi ga ya musu kulin zuru ku dakata kulin zuru ku duba ku duba ku gani ma da fi samawati wal ard abin da ke cikin sammai da kasai na mahalukat na Allah subhanahu wa ta'ala a cikin sammai menene mala'iku a cikin sammai da dukkan ita saman kanta da da Allah ya halicce su ka duba ka gani da kada kanka kan gizagizai kan tarmamu kan abubuwan duk da suke sama duka makhluqat ne duka abun halitta ne duka waye su Allah subhanahu wataala wal ard kuma ka duba ƙasa da abin da ke cikin ƙasa abubuwa da yawa na ma'adinai wanda aka ɓoye a cikin ƙasa ga su nan kamar su petrol kamar su mine kamar su uranium kamar su sharbon kamar kibrit ashana da duk da ruwa ma da za a hudo a cikin a cikin ƙasa dukka da ƙarhe da sauransu duka abubuwa ne na halitta da Allah subhanahu wa ta'ala to kaga ayoyi ne na kaun ayoyi ne na halitta wanda wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya halicce su amma duk da wannan wa ma tugunil ayat wa nudur dukkan wannan ayoyin ga su nan yawa ba su amfanin komi gawa wa ma tugunil ayat wa nudur an qaumin la yu'minun ba su amfani ga mutanen da ba su yi imani ku duba irin ayoyin da ke da kai gurin na Allah subhanahu wa ta'ala duk abin da ka ɗauke shi a sama ya isa ya kai ka kasan Allah inda ka yi imani zuciyarka mai kyawu ce duk abin da ka ɗauke shi a ƙasa ya ishe ka ya kai ka ga Allah kenan al'aya cikin wannan na kauniya wa nuzur da duk galgadin da za a yi ba su amfani ga mutanen da ba su yi imani a yanzu kuka duba ya ƴan uwa musulmi wani irin galgadi ne ba a yi ba wani irin wa'azi ne ba a gaya maka ba ina ne baka shi ba wa'azi ka shi wa'azi a telebijiyon ka shi wa'azi a radio ka shi wa'azi a bisa mumbari na juma'a ka shi wa'azi a titi titi da ake yi